بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ جبري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالسفر أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ci daga watan ramadan idris sai na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha bakwai ga watan april 2022 za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin تفسير سورة الأحزاب لم تشبه أن ومن يخرج من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yakrasu min kunna waɗanda suka dawwama a ɗa'a daga cikin ku ya kuma ta manzan Allah lillahi ga Allah wa rasuli ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ta'amal salihan kai aiki nagari nu'tiya ajraha marratayn za mu ba ta ladanta rukuni biyu wa'adadna laha rizqan karima sannan mun ka mata ko wa'adadna laha rizqan karima Allah ya ce sannan mu tanada mata arziki mai girma a jiya in ba manta ba a Allah yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan cewa ya bama matayensa zaɓi ya yi wanda bi kulle an zuwa jika in kun tuna tunan hayatar duniya wazinata fata'alai na umarci da kunna wa usar rashi kunna sarashan jamila idan kuna son rayuwar duniya da jin daɗinta to ku zo in tawwake muku in sake ku wannan sarahan jamila shi ne saki na sunna sakin da babu cuta a cikinsa sakin da babu cutarwa a ciki babu bisa da kulli babu zagi a cikin wannan sakin ko wani abin da zai haifar da tsayayya in kuntu turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima amma idan kuna san Allah da manzon Allah da lahira to hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar ma waɗanda suka yi kyawawan aiki a cikin ku ajran azima wa takallada gwaggwaba ya nisa annabi man yaki min kunna bi fahishatin mubayyinatin ba aflaha al'azabu bi'fayn wa kana zalika 'ala Allah yasira Allah ce ya ku mata yin mazama duk wanda ta zo da alfasha mabayyaniya kuma Allah bai taɓa jarrabar annabi daga cikin annabawansa ba a samu macin da ta aikata alfasha mabayyani allahumma sai dai a ci wa'insu laifin ba irin wannan ba kamar kawalci da matar a annabi ludu sai go kamar a kawalci da matar annabi ludu saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara da sayyida Aisha radiyallahu anha kamar yadda muka faɗa jiya yace zan bujuro miki wata magana amma ina so kada ki bani amsa yanzu ki je ku yi shawara wani ki je ku yi shawara da mahaifinki ko da yaushe idan sai da Aisha radiyallahu anha tana ba da wannan tarihi tana cewa ai abin da isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in shawara da mahaifana ya san har abada mahaifana ba su taba zaɓan mini wani sa ba sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta mata wannan ayar Allah ya ce ku zaɓi tsakaina da duniya sai ce ya rasulullahi yanzu wannan ne za a tsaya a ce sai an ji an tambi iyaye na ai mun na zaɓe ka ne da duniya da duk abin da ke cikin ta haka dukkan ummahatul mu'minin dukkanin su babu wanda ta yi taraddudi a zuciyarta da wani abu da dai kowannen su tace ta zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake to idan kuka yi laifi kuka zo da abu na alfasha wanda ba taba zuwa da shi ba kuma babu wata matar cikin annabawan Allah ta zo da wannan Allah ce zai lullunka muku azaba rubin biyu kuma haka a rubanya wanda Allah zai yi aikatawar Allah game da haka abu ne mai sauki a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ƙara da cewa wa man yaqnutu minkum lillahi wanda kuma tadawwama tadawwama a a wajen da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki nagari Allah ya ce nuta ajra hamarratain za mu ba ta ladanta rubanyi biyu mata ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam an saboda kasantuwarsu matan manzan Allah ne su saboda kasantuwarsu a iyayen mumine ne su saboda kasantuwarsu a a su ne first class jeri na farko sai Allah baraka wa ta'ala ya ce idan suka yi aiki na gari Allah sai ya ribanya musu linki ba linkin abinda zai ba wa sauran mata duk macin da za ta yi aikin da za a ba ta lada goma idan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi wani nata aikin sai a lillinka wannan ladan fiye da na wannan matar haka zalika idan suka yi wani abu da ya cancanci azaba matan manzon Allah kasancewar su sune malaman al'umma sune jagorori na al'umma don haka dole ya zamanto laifin nasu ya furɗanya mace ne ba na fahimta dole laifin nasu ya zamanto ya furɓanya game da fiye da sauran mataye saboda ne saboda kasantuwarsu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba kuma saboda kasantuwarsu wanda su ma suka zaɓi manzan Allah fiye da duniya da abin da suke cikinta nan a abin da ake nufi da wannan hukunci shine dawwama akan da'a Allah yana nuna musu duk wanda ta dawwama akan da'ar Allah da da'ar manzon Allah kuma ta yi haka ne dan Allah to lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai rubanya mata ladan da ladan biyu a linki biyu wa a'tadna Allah ci zama mu tanada mata rizkan kariman arziki mai girma a cikin aljanna da ƙarin lada a ƙarar banya musu guda biyu a cikin aljanna kamar yadda Allah ce za aflaha al'azabu da'ifaini za a rubanya azaba biyu to haka shi ma ladan za a rubanya shi shau ibrahim sallallahu ta'ala an yace azaba da kuka ji Allah yana cewa ita ba azaba kala biyu ce akwai azabar ammawa ga magari iri na irinka akwai azabar hasawa keɓantattun bayan Allah idan Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wa keɓantattun bayansa azaba a nan duniya to yana kasa azab yana kasa azabar ne wata kan ainihin kashi biyu kashi na farko shine Allah zai nesanta su daga hadararsa Allah ke Allah zai nesanta su daga hadararsa sannan kuma Allah zai kawata musu aikata sako a duniya Allah ke saboda haka su a haka kazalika ladan da ake bawa hasawa lada ne wanda shi ma ba irin nan wani ba na farko ladan su Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su dandanan bautar da suke yi ma Allah tabaraka wa ta'ala idan kai duba zuwa ga tarihi na sufayen duniya daban-daban za ka ga cewa irin wani nau'i na ibada da suke yi su dawoma suna jin daɗin nau'in ibadan nan kai in an ba ka yi wata guda kana yi ba za ka yawa ka je ka samu wani bawa daga cikin bayan Allah da ya ce ya yi shekara arba'in da alwalar sallar isha da ya ke sallar asuba saboda bai san mai bacci kuma shi wannan shine daɗinsa Allah ya ɗora mai ya sa mai jin daɗi a aikata irin wannan aiki na lada aikin ibada ka ji wani ya ce ya fi shekara kaza ba rana ba ta taɓa fitowa ba ta waɗi da yi talatin annabi dubu goma sha biyu ba shawar da masu ala'am yana faɗa a cikin jawayar rasa'il cewa abin da yake mafi kankanta ga muridina shine mutumin da yake yin lazin farki dubu shida da sabi dubu shida da yamma kuma suna jin daɗin aikata haka da sauran haka haka zalika lada na biyu shine dawwamar hudurin su tare da Allah tabaraka wa ta'ala a ko da yaushe za su ji su suna tare da Allah babu wani wani hali daga cikin halaye da zai iya janye zai iya sabbaba musu su kasance cewa sun wayi gari sun ji su cewa ba su tare da Allah shirar radiyallahu ta'ala anhu an taba tambayar aka ce manya-manyan waliyan Allah suna yin halwa amma kai ba mutum yin kayan halwa ba yace eh abinda ita shi hikimar yin halwa shine mutum ya samu lokacin da zai huce wa yan duniya domin ya ƙara samun nutsuwa tare da Allah ya ƙara samun ɗaiɗaikewa da Allah ya ƙara samun jin kusanci da Allah ni kuma kin san da na tashi ban taɓa jin Allah ya nisan ta gare ni ba mun taɓa jin ya nisan ta gare ba to wannan shi ne wani lada da da watakan bayan Allah ke bantattun bayan Allah suke samun irin wannan lada Allah ya ce wa atadna laha rizqan kariman kuma za mu tanada mata arziki mai girma a cikin aljanna wanda ita ma wannan aljannar ta manyan bayan Allah ta kasu kashi biyu akwai aljanna da tun a yanzu suke shiganta wanda idan suka shiga irin wannan aljanna abin da zai bada mamaki ba su wani ba su wani hankoran waccan aljanna ta lahira aljanna ita ce kuma aljannar ma'arfatu billahi ita ce aljannar muraqabatu billahi ma al-anfasi shine aljannar kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala aljannar sanin Allah ka kai ga matsayin da cewa a kana da cikakkiyar ma'arfa ka san Allah iyakar yadda ya kamata ka san Allah tabaraka ta'ala kana shuhudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kololuwar ma'arfa shine ka samu fatul akbar ya zama to kana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idanuwanka na goshi to idan ka samu wannan tamakon ka kai wannan makami waccan aljanna ma za a ga cewa baka ma wani bukatuwarta shi ne mukamin da shawar radiyallahu ta'ala ali ya kai yake cewa wa laulal tizazu bil jinani bi nurihi lama hanna nahwa al qudsi kullum mubakkari wai ba dan cewa aljannan nan ta lahira tana daɗi ne saboda hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da kamshin sa ba to da kullum mubakkari duk wani wanda yake da ma'arfa ba wai mai ido irin ana ka na'am duk wani wanda yake da cikakken ma'arfa da ma ba zai wani ne mai same ta ba to ka samu manzon Allah wanda daga haskensa a jikratun nan ba na'am daga haskensa aka samu aljanna kai kuma manzalan da ka samu ka riska ka riski hakika muhammadiyya Mm.
daga hakika muhammadiyya aka samu aljanna kai kuma ka samu ummunta ummun aljanna to me zaka nema Na'am. Mm.
ba sai ku an fahimta ba na'am ya nisa annabi يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء النبي يا كما تاي منزل الله صلى الله عليه وسلم لستن كأحد من النساء كوبا با kowace irin gama garin mace bace ba ko ba irin sauran mata bane ba in taqaitun idan kuka ji tsoron Allah fala tabda'ana bil qawli fala tabda'ana bil qawli kada ku karya harshe a cikin magana fa yadma allazi fi qalbihi marad sai a samu wanda yake da cuta a zuciyarsa yayi kwaɗayin mummunan kwaɗayi wa kulna idan za ku yi magana ku yi magana ƙaunar magana ma'arufa mai kyau ba tare da karya harshe ba da gyara murya a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku mata ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lastunna ka ahadin minan nisa'i bismillah ba ku kasance kamar kowa ba daga cikin mataye a aku ba kamar ibn ku daban kuke a cikin mataye ko daban kuke a cikin mataye in taqaitu Mm.
idan kuka ji tsoron Allah malaman tafsiri suka ce a nan ba in taqaitu dinnan da Allah ya faɗa ba yana faɗa bane ba ta sigar zambi gare su ta sigar kwaba ko tuhuma gare su na rashin tsoron Allah a'a Na'am.
irin wanda na in taqaitun kun ji tsoron Allah irin sa ce a farkon sura ya ayyuhan nabi taqilla Mm.
ana nufin cewa yin ji tsoron Allah ne manzo Allah ban shi ne atqan nasi wanda ya fi duk halittar Allah jin tsoron Allah abinda bal abinda ake nufi shine idan kuka ci gaba da dawwama a cikin tsoron Allah nan da kuke yi an fahimta Na'am.
kuma ba irin sauran mata ba ne ba idan ku ci gaba da dawwama a cikin tsoron allah da daman can shi ne ɗabi'ar taku daman ɗabi'ar ku shi ne tsoron allah tabaraka wa ta'ala sai allah ya ce fala tahda'ana bil qawli kada ku karya harshe a cikin zance wannan fala tahda'ana bil qawli malamai sun fassara shi da gyara murya ko daɗaɗa murya a cikin magana yadda zai iya janyowa ajnabi Mm.
ya ji wani abu a tare da shi Na'am.
shi ta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mata ya manzan Allah ku ba irin su bane ba dan haka kada idan za ku yi magana ku yi magana a da mutane kuna masu gyara wasu murya ku a'a kar ku yi wannan magana Na'am.
saboda idan kuka yi haka fa yadma allazi fi qalbihi maradun waɗanda suke da cuta a zuciyarsu anan cuta a cikin alqur'ani ta zo da siga guda biyu a tana zuwa da nau'in cuta ta shubha shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zuciyarsu akwai cuta cuta ta shubha duk abin da annabi ya zo da shi suna ganin cewa lallai wani abu ko wani zikiri ne wani waka ne wani abin da yake tatsuniya ne an fahimta da kuma cuta ta sha'awa ta alfasha ita ce wannan cikin suratul azam fa ya dama allazi fi qalbihi maradun wanda yake da cuta ta alfasha ko da yake shaurar Allah ta'ala an yace ya fassara shi da nifaq wanda yake da munafurci a cikin zuciyarsa sai yayi kwaɗayi mummunan kwaɗayi a jarrabinku ya haramta ma kansa aljanna a nan abin da ya kamata mu fahimta a nan ba faɗa ba ne ba Allah yake wa matan manzo Allah bal ma malamai waɗanda suka san girman annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi manzo Allah suka ce yana nuna girman matan manzon Allah ne wannan da kasantuwar su saboda sirra da rahmatullahi alal alamin su ma suka zama rahama bi ma'ana ya kuma ta manzo Allah kada ku ringa zance yadda za ku zance da ƴan uwanku mata idan kuka yi zance da ƴan uwanku irin wannan zancen wani ya ji sababin wannan murya ku zai iya sabbaba mai rashin shiga aljanna dan haka ko kuma an an sama da ku da ku kasance rahama dan haka kan ku zance rashin zancen ku rahama ne gare shi ba sai ba ku an gane wannan ibara rashin zancen ku rahama ne gare su fa malam bi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufan saboda haka idan za ku yi magana ku yi magana mai kyau ku yi magana tausasassiya kada ku yi magana wanda take akwai fushi a cikinta akwai irgazi akwai sauki akwai ɗagabari a ciki kada ku yi haka na'am
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطئنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أحل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن وزونا أسكن جد جنكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كذا كبين كذا كبين دا أدنكم تبرج الجاهلية الأولى kamar yadda jahilai na farko suka yi wa aqimna salata ku tsayar da sallah wa atina zakata ku ba da zakka wa atina Allah ku bi Allah ku yi wa Allah da'a wa atina rasula ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma bari dai fa yuridu Allah Allah yana so ne li yuzhiba ankum rijsa ya tafiyar da datti daga barinku alal baiti ya ku ƴaƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai tahirukum Allah ya tsarkake ku ta tahiran cikakken tsarkakewa wa qarna wannan wa qarna an faɗa an ci an karanta ayar da wa qarna an kuma karanta ayar da wa qirna wa qarna irin su imamun nafi wanda muke ruwayarsa duka ruwayarsa ta na warshu da kalun ya zo da wakarna imamun asimul kufi ya shi ma haka da abu jafar wakirna kuma irin su ibn kakir irin su abu amir irin su ibn amir irin su hamzatu da hamzar zayyaki irin su kisa'i irin su khalaf irin su shu'uba da sauransu duka sun tafi da wakirna idan ka ce wakarna a lugga ta larabci tana nufin al-istikrar dawwama idan ka ce wakirna a lugga ta larabci tana magana akan jin nauyin abu wakirhu wakir wa azima ko tana magana akan wannan sannan kuma dai tana magana akan dawwama saboda haka idan ka hada duka waƙarna da waƙirna suna magana akan ku dawwama a gidajen ku wannan ayar ta sauka ne in ji wani su malaman tafsiri sun bale hujjarsu game da abin da imamu muslim ya rawaita ta sauka ne daga akan matar manzo Allah sayyida sayyida sayyida saudatu bin zam'a radiyallahu anha sayyida sauda mace ce wanda take da kiba wata rana ta fito da dare tana tafiya sayyidina umar radiyallahu anhu yace kada ki yi tunanin cewa ya saurara maganar ko kewa ce ce ba duk wani abu ne jin wannan kalmar sai ta dawo ta fasa fita inda za ta je tana da wata bukatar da za ta tafiya ta dawo da ta dawo sai ta zo ta tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hannunsa yana rike da kashi wanda da kashin da nama haka yana ci ta ba wa manzon Allah labari ya rasulullah kaji kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya faru ga abin da Umar ya faɗa sai ta ga alamar wahayi yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan ayar wa qarna fi biyutikunna shi kansa kalmar shi biyutikunna an faɗe shi da biyutikunna an faɗe shi da buyutikunna arama ko biyutikunna ne ko duka wanda suke bin ruwayar nafi'ul majni da warshinsa da da da qira'a sakai ta ruwayar warshinsa da da da kanun dinsa biyutikunna ne ko duka duk inda ma biyu ce zuwa kai ki faɗa irin su laysa alama harajun ala ala haraj harajun wala ala rajul wala ala anfusikum an ta'kulu min biyutikum aw biyut abaikum aw biyut ummahatikum aw biyut ikhwanikum aw biyut akhawatikum aw biyut amanikum aw biyut ammatikum aw biyut akhawalikum aw biyut khalatikum aw ma malatum mafatahu aw sadiqikum to duka sun zo da wannan haka zalika a sauran wayar sun zo da buyutu kuma duka a ma'anar su ta lugga duk dai abu ɗaya suke bayani a kai shi ne gida wa ƙarnar shi biyu tukuna ku dawwama a gidajen ku zauna a gidajen ku wannan maganar a ne aka yi tawajjuhin shi zuwa ga matayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a mazal Allah tabaraka wa ta'ala yace su zauna a gidajen su shawara radiyallahu ta'ala anu a tafsiri na su sufa yace sufaye za su yi istinbadin wa karnabil biyuti kunna da cewa su ma dukkan muridai ku dawwama a bisa zukatan shegunan ku an fahimta kada ku ringa zama kuna ta samun taraddudi a cikin zukatan shehunai daban-daban wannan matsalar kusan shekara goma in ba ta kai goma ba ta irin tara takwas na ya taɓa rubuta article a kanta amma ba sai mun koma a kanta ba saboda lokacin abinan lokacin tafsirin yana ja shawar radiyallahu ta'ala an ya ce kitabin ana magana yana iya komawa zuwa ga su ma abin nan ma'almajin sufaye ku dawoma a kan abin nan kada ku zauna kuma da Allah ya ce wala ta da'ana bil qawli kada ku ringa zance da 'yan duniya wanda kaga wannan magana a bar hatsari ce ga 'yan zamani yanzu yanzu abinda aka fi ganewa a da'irar sufantaka ba za a yadda kai mai ilimi bane ba sai an ganka kana ta ruwan raji sai an ganka kana ta ruwan muƙabala ko to shi ya ce su a wajen su a'a wala ta khuda bi qawli kuma kada ku ringa wala ta khuda bi qawli kada ku ringa ku ringa zance da yan duniya idan kuka zance kuka idan kuka zance da yan duniya za su fuzi zukatan ku ne kuma haka ne yake faruwa maimakon ka ga mutane zuwa ga Allah sai ya zama tun cewa kullum aikin ka rabin sai ka ringa zagin wani su bayan Allah saboda me kake zagin wani wani saboda ya zagi shi ko ko ba ta wani ke faruwa ko ba a san ka kai da zagi ba ko shi radiyallahu ta'ala ne ya ce ba a san almajina da zagi ba wa in dirtu fasburu innakum suburu shuyadi la tasmu abadan kada ku yi zagi la tadrubu kada ku yi duka wa in dirtu in ma an da ke ku fasaburu ku yi hakuri abinda nake nake muku wasiya da shi kenan amma ka gani yace idan kuka tsaya kuka biye musu sai ku wayi gari ku zama to irin su ku fara samun shakku ku fara yin haku kai ga matsayin da kuma kuna inkarar na ku shirin nan kuma wallahi abubuwa makamantan irin wani sun fardewa kuma in kun da za ku koma ku shiru ku nutsu za ku ga irin abubuwan da sun faru an ga mutane masu kwazo maimakon ku koma ku ci gaba da ku yi koyi da faɗin Allah kulillah sun mazarhun fi khawdihim yal'abuna a kuka kawo ma kuna ta kokawa kuna zance da su har kuka dawo don ku faranta musu da kuke sassauce wani abubuwa wanda a ɗariƙan ma'alumin bidarurati ne an san da su amma dan kawai kada a zage ku ka ai muku raddi sai kuka ce ƙarya ne babu su a ɗariƙa Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to ala ayi halin Allah ya gaya wa mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarna fi biyutikunna wala tardana bil qawli wa qarna fi biyutikunna ku zauna a cikin gidajenku an ce tun lokacin da wannan aya ta sauka ita sai da sauda radiyallahu anha ba ta ƙara fita daga ɗakinta ba abin da fita da ita shine jana'izar da za ta ɗauko ga wata wanda har a bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mata yi manzan Allah suna zuwa aikin hajji idan aikin hajji ya tashi halifan manzan Allah na wannan lokacin idan da shi za a je to karin kansa daga cikin abokanan tafiyar tasa shine yake sa mata ya manzan Allah idan ba zai samu zuwa ba zai samu mutum nagartacce da sauran jama'a ya danka amanar matan manzan Allah a hannunsa ya ce to su idan aka zo za a tafi a ce sauda ba ki zo ta a'a Allah ya ce wa karna fi biyu tukunna dan haka ni zan tuhuma a ɗaki na ba zan ci ba haka kuma ta tuhuma a ɗakin ta ba ta taɓa tafiya ba ta ƙara fita ba har a ta yi wafati aka fito da jikinta mai tsarki radiyallahu ta'ala anha wala tabarrajna tabarrujul jahiliyyati ula kada ku fitar da wata kan ainihin a adanku ita kanta kalma ta tabarruci din nan a lugga ta larabci ma'adin da take magana a kai shine ɗaukakan abu sama ɗaukakan abu a sama shine ake take magana kuma za mu tabbatar da haka a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa aina ma kuntum ko aina ma kuntum yudrikumul mautu walau kuntum fi me ce fi burujin musayyada ko da ba kuna wajen ginan da ki masu tsayi masu tudu an fahimta ko fi burutu musayyada amma za mu ga menene dalilin ya aka hada shi da a kawa ado wa'insu malaman tafsiri sun tafi akan cewa abinda ake nufi da tabarrujin nan shine abinda yasa aka ce haka ana nufin wannan bayyanar bayyanar adansu wani su suka ce a ana nufin ɗaga muryar su saboda ne tabarruji yana kama da yana yana a ainihin ma'anarsa ta yi daidai da gini wanda yake a ɗage a sama an fahimta wani su malamai suka ce a abinda ake nufi da shi shine kada ku ringa tafiya tafiyar gaggawa mata ku ringa tafiya gaggawa da taku yadda maza za su gani wa'insu malaman suka ce a'a abinda ake nufi da wannan shine kada ku bayyana kada ku idan kuka ɗauki hijabin kuka kuka kuka lullaba kuna lullaba shine iyakai amma wuyan ku yana bayyana a waje kada ku yi haka shehu radiyallahu ta'ala ne sai ce to ni dukkan wa'innan ka san shi aka yi idan ya tattara duka maganganun malamai sai ya kawo wata ibara wanda duk za ta dunkule su baki da sai ce duka wa'annan yana nuni ne zuwa ga kada ku bayyana adanku idan mace tana tafiya ana jin karan sawun kafar ta adanta ne yake bayyana idan mace za ta daga muryar ta aji muryar ta adanta ne yake bayyana idan mace za ta dauki hijabin da ta rufe ta bar wuyanta adanta duk ya bayyana dan haka duk mu dunkule su ce kawai kada ku bayyana adanku ban sani ko an fahimta shi da man shawar Allah ta'ala an ya gaji jawabi da kalmi daga wajen musulmi da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama yace wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyati ula kada ku yi wannan fitar da adin naku kamar yadda jahilan farko suka fitar su suwaye jahilan farko su ma nan dai malaman tafsiri suka samu maganganu akai waɗansu sun tafi akan cewa ana nufin jahilan farko su ne mutanen annabi nuhu wai suka ce a'a ana nufin jahilan farko mutanen da suka wanzu tsakanin tsakanin annabi nuhu da annabi idris wai suka ce a'a ana ishara ne zuwa ga mutanen annabi ibrahim wai suka ce a'a ana ishara ne zuwa ga mutanen annabi isa wai suka ce a'a baki daya kawai ana ishara ne zuwa ga mutanen da suka rayu gabanin musulunci kawai kaga ya fi tafiya ko gabanin musulunci to nan ma dai malaman tausi suka ce to ga tambaya Allah ya ce wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyati ula kada ku fitar da adanku irin fitar adan da jahilan farko suka yi to su waye jahilai na biyu na ƙarshen nan ba aka kuma samun magana wa ismanin suka ce ai tana je ana nufin tabarrujal jahiliyyati ula wa in can an mutanen annabawa na farko to dan haka jahiliyatul ukhra sune ko lakira sune akhira sune na zamanin manzo Allah gabanin zuwansa wai suka ce a a kawai Allah ya ce tabarrukal jahil ula ya faɗi su ne ba yana nufin akwai wani na biyun su ba ba ku ji inda Allah ya ce wa innahu ahlaka adalil ula ba to shin adu adawa na farko akwai na biyu yace to shine wannan tabarrukal jahil ula masai ba ku ana ka gane wannan balaga har yanzu mu zo fassara muna so dai a nuna gwanintar alkur'ani a larabci an fahimta ko a da tabarrukal jahil ula saboda haka ita tafiya ta shehu radiyallahu anhu yace ainihin abinda a wannan ayar take ishara a gare shi shine a zamanin annabi nuhu su ƴaƴan annabi adamu Allah ya kasa su kashi biyu akwai waɗanda suke zama zama a tudu akwai waɗanda kuma suke zama a kwari kwari shine kasa ko akwai waɗanda suke zama a kwari to waɗanda suke zama a kwarin nan Allah ya halice su da kyawu wanda ɗan adam bai iya tasawurin kyawu a wannan zamanin an fahimta su kuma waɗanda suke a tudu ‘yan wagairau ne su kyawun su bai kai ga kyawun irin waɗannan ba kuma ba su ma can waɗancan suna rayuwa ba sai shaidan wata rana duk da cewa akwai ruwayoyi da yawa a wannan tarihin amma kai mu fa'idantu da ruwaya guda ɗaya sai shi ɗan wata rana ya zo kan wa'innan da cikin yana ya kama musu waka da wani mari mai daɗi murya mai daɗi sai suka biyo shi suna biyo shi da ya sauko ai sauko wannan da ya yi a kai sauko wannan da suka yi suka ga kyawun irin wannan sai suna kira ɗan wasu kwatawo kwatawo saboda haka alfasha ta abu tsakaninsu sai Allah yake cewa yake ba da labari wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kada ku ma ku yi ku bayyanar da adanku irin bayyanar adan da jahilan farkon can domin da suka sako suka gansu sai matan suka fito suna nuna adansu su ma dan domin su nuna musu yanga kuma suka aikata alfasha to kada ku ma ku yi haka an fahimta wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimna salata malamai suka ce gabanin mutu a cikin salatu karatun ya yawa malamai suka ce wannan hidabi da manzan Allah ya ya faɗi matayin manzan Allah ne amma al'uraji ga al'ummar musulmi ne ba wai ta manzan Allah yake magana kai ba ga al'ummar musulmi ake irin wannan magana an fahimta wa kimna salata ko ba ku tsaye da sallah wa ajina zakata ku ba da zakka nan ma suka ce to me isa Allah ya ambaci kawai sallah da zakka ibn ashir babban malami daga cikin malaman mazhabar imam malik yace saboda ita sallah ita ce afdalul ibada abdani ita ce mafi kololuwar darajar ibada ta jiki kamar yadda zakka ita ce mafi kololuwar darajar ibada ta dukiya sai Allah ya ɗauki babba bi ma'ana ku tsaye da sallah da dukkan sauran ibadu na jiki ku ba da zakka da dukkan sauran ibadu na dukiya an fahimta abinda malaman balaga suke cewa idlaqil juz'i al murad bihi kulli ka saki juz'i amma kana muradin duka wa inna salata wa atina zakata wa inna allaha ku yi da'a ga Allah wa rasulahu ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa bari dai Allah tabaraka ta'ala yana so ne ya tafiyar da datti ar-rijs shi ma anan akwai maganganu da yawa amma mu fa'ida sai guda biyu kawai ya tafiyar da datti ya tafiyar da ya tafiyar da zunubi ya tafiyar da alfasha ya tafiyar da wata kan ainihin duk abin da zai sauke ku daga kan hanya malamai da yawa sun yi magana akan wannan kalmar ta yakin wannan ayar wanda har littattafai ne masu yawan gaske a a a a malaman musulunci suka yi duka bangaren malaman suna da malaman shi'a sun yi maganganu da yawa a kai a kan mawai zuwa ne ma'alibaitin da ake nufi a wannan yakin ayar ko wanda suka tafi a kan shi ma dai a rubuta shi saboda karatu ne mai yawan gaske akwai wanda dai suka tafi a kan kowane idan muka zo ranar karatu sai mun faɗi kowane hujjojinsu a kai saboda lokaci na hararin mu akwai wanda suka tafi akan cewa wannan aya wannan inna ma yuridu Allahu yuzib an kuma rizqan al baiti ba da ma ta manzo Allah kawai take saboda idan an duba ai duk yakin ayar nan tun daga tun daga ya ayyuhan nabi kulli azwajika zuwa nan wajen fama ta manzo Allah ake magana azo kuma nan a ce kuma ba su bane ba wai suka ce a'a ana nufin iyalin gidan manzon Allah waɗanda ake wanda aka haramta musu cin sadaka an samu maganganun rubutu masu yawa tsakanin wannan ma ita kanta cin sadaka to amma wanda aka suka ce shine ala aqil ala ali ala aqil ala jafar ala abbas wani kuma hada karawa da ala al harith akai wani suka ce a a ba su ake nufi ba alu abai ake nufi ma abota barban nan ne kadai ake nufi da wanda suka fito daga tsarkarsu kowanne da nashi hujjoji da yawa amma Allah ya bamu dama wata rana za mu yi karatu akan wannan ala ayyana in dai kai sharifi ne mu dai shau ya kuka wani kai a mu bayi ne na ku mu hadiman ku ne in ma yuridu Allah li yudhiba ankum ar-risa amma me shi namu shehu yake akan ayar wancan kai zamu yi shi ne a babi na karatu na ilimi amma abinda shehu radiyallahu ta'ala an yace yake lokacin da aka saukar da wannan ayar kuma shau yana tafiya ne akan matafiyar hadisin nan na Imam Tirmidhi lokacin da aka saukar da wannan ayar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tura aka je aka kirawo sayyida Fatima alaiha salam aka kirawo sayyidina Al-Hasan wal Husayn alaihi salam aka kirawo mijinta sayyidina Ali ya lintube su da bargo suka zo suka same shi a ɗakin ɗaya daga cikin matansa sai da ummu salama ya lullube su da bargo ya ce allahumma haula'i ahlu baiti ya ubangiji wa'annan su ne 'ya'yan gidana ya ubangiji ka tsarkake su cikakken tsarkakewa a wata ruwaya sai da fatima ita ce ta kawo manzan allah kankana a cikin akushi da ta kawo mai kankana a cikin akushi annabi da ya karba ya ce je ki kira min ƴaƴanki guda biyu da mijinki da suka zo bargon da manzon Allah ma ya lulluba bargon ɗan haibara ne ya lullube sai da Fatima da Hassan da Hussein ta gaba ya lullube sayyidina Ali ta baya yace Allah wa'annan su ne alin gidana Allah ka kawar da datti daga barin su ka kawar da zunubi daga bangaren su ka kawar da duk wani abin da ba abin da kake so bane ba kuma ka tsarkake su cikakken tsarkakewa sai da ummu salma tana tana daga can gefe tana tana tana nafila ta ga kai wannan gara ba sa barin aje nafilan nan ta sallame ta ce ya rasulullahi ni ma yace a'a ni ma bana cikin alin gidanka yace kina cikin ke kina cikin alkhairi ke kina cikin alkhairi ke kina kan alkhairi amma wa'annan sune alin gidana wa'annan sune alin gidana wa'annan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata su ake nufi da albaiti na wannan aya da yake roƙe yake addu'an nan duka bangon ɗakin yana amsawa amsawa da kowa yana jin yana cewa amin amin amin subhanaka ya zama shafi Allah ya ba mu albarkacin su wa'annan su ake nufi da sharifai na alawiyawa eh su ne sharifai wanda suka fito daga bangaren tsatsan sayyidina ali radiyallahu anhu wa karama wajahu mun gode wa Allah shehu shehu tijan daga tsatsan wa'annan jinin ya fito tsatsan wa'annan jinin ya fito shehinan mu na murtaniya mafiya yawancin su daga tsatsan jinin nan ya suka fito shi yasa shehu radiyallahu anhu idan ya gansu ka san shi ya koya mana girma masharifai ina cewa hayyi bani ali bani zahra aslin dariki shaykin al-garra na gaishe ku ƴaƴan aliyu ƴaƴan fatimatin zara ko ne daman asalin ɗariƙa shehu mutijjani mai haske a sayyidina aliyu wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam hadisi garibi wanda imamu tirmidhi ya rawaita yana zaune wata rana yayi bi sayyidina abubakar yayi bi shi yayi bi shi yayi bi sayyidina umar yayi bi shi sai da fatima tana nan gefe sai kishi ya kama ta ta ce ya rasulullah araka la tuhibbu aliyan manzo Allah kamar kai baka san aliyan ah ya faɗi ma kin taɓa ganin inda mutum ya yabi kansa ana min aliyu wa aliyu minni ai ni daga aliyu yake aliyu da gare ni yake to na yabi kaina ai na yabi aliyu kana yawa shine wanda ya ya fito daga manzala sallallahu alaihi wasallam ya gan shi gefen jikinsa yana kan shimfiɗa gefen jikinsa yana ƙasa yake tashi tashi abu turam tashi ka karkaɗe jikinka sai da aisha ta ce a ba kai bane abu bai ta ni babun duk halitta ne amma wani shi abu abu shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika a tafi yaƙi aka je yaƙi ya zanto shugaban yaƙi aka ci yaƙi da aka tashi ya ɗauki ganima a cikin ganimar da ya ɗauka sai daga cikin mutanen waɗansu zuciyar ta raurawa mutum uku suka zo jin manzo Allah hadisi ne a tsayi suka zo jin manzo Allah suka kawo ƙararsa annabi ya tashi cikin fushi aliyun ake yi wa aka me aliyu ya muku ba ku san aliyu daga gare ni yake ba ni daga aliyu nake shi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara kunzumin sabban sa yace ku tsaya ku mallaka ku bude ku ne ku ci duk wanda ya da ni annabin Allah ne kuma ni majibincin sa ne to fa aliyu maulahu aliyu shi ma majibincin lamarin sa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni birni na ilimi ne amma aliyu shi ne kofa wannan birnin wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah ya ce kai ilimin fa da wannan bawan Allah ya cika duk wannan turbin da kuka gani fa ba fa abinci bane ba ilimi ne makel a ciki yace ilimi an kasa shi kashi goma kashi tara duk shi ya ebe kashi ɗaya aka raba wa mutane ɗaya kuma ya fi masani to dukkan wannan girman ya biyo bayan kasancewa su sarkin manzan Allah wanda yake auren mace first class a duniya sai da faɗi mace zahra wanda manzan Allah ya ce ba za a minni tsokar jiki na ce yuzini ma ma'azaha da abin da ya so ta mata rai yana so ta min rai in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin duk wanda ya bata mata rai ni manzan Allah ya bata duk wanda ya taba sayyida Fatima Azara ni ya taba ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce wanda idan annabi annabi fa ya ce wajju ila tufarrata ainihi salati an sanya san idanuwa na a sallah to amma duk saurin da yake in zai je sallah bai taba rana ɗaya ba bai tsaya ta kofar sayyida Fatima ya ya kwamfasa mata ya ali gidan manzo Allah as-sala as-sala ya ali gidan manzo Allah ita ce wanda idan manzo Allah ya fita yaki ya dawo bai shiga ko ina sai ya ji gurinta ita ce wanda idan annabi ta zo wajen manzon Allah yake tashi tsaye domin ya girmama ta ita ce wanda idan annabi ya ganta sai ya tambace ta alaihi salatu wassalam ita ce wanda manzon Allah ya mata garanti ce ce farko wanda wannan garar bakin da Allah zai mun inna kuma gare shi ke za ki fara biyo ni ki zo ki gidan wannan garar bakin an tambayi shi Ibrahim sallallahu ta'ala anhu a kamar yadda ya zo a cikin wani littafi ittihafu sami'i war rawi fi ba'd ajubati shaykhi wal fatawi wayaya tsakanin girman sayyida Aisha da girman sayyida Fatima al-Haslam yake yace tsakanin su kamar sama da ƙasa sayyida Fatima ta mata nisa yace saboda ita abin nan hura'il adamiya ce wata kan wata hurul aini ce da ta fito a silkin silkin dan adam mutum da bata san me ake nufi da haida ba bata taɓa yin haida ba bata taɓa yin haida ba alaihi ita ce matar da da Allah ya tashi za a ɗaura aurenta Allah ya ce a'a babu wani zancen a fa ni zan fara tun daga sab'a samawat Allah ya ɗaura aurensa ne ya ce to yanzu na muku izini ko ko kun ɗaura a ƙasa na formalities ɗaurawa kenan amma na haƙiƙa to na hakika Allah ya riga ya daura amma majazinsa shine wanda aka zaka daura wannan abu da Allah ya tashi sai mata kyauta da mazaje daga waɗanda suke sayyida shababi aljanna maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda wani irin gwaninta da girman sayyidina Hassan Rusulun alaihi wasallam lokacin ba aikin Jibril bane ba an fahimta Allah ya ce koyi ni aikin da nake so kai ka sauko ƙasa ka ga manzon Allah tukwicin nan shine fa Hassan da Hussein su ne shugabannin tsaron aljanna kai ba sai kai can a ya aikin da aka ba su kenan iya samarin tsofaffin ba ai saboda babu wanda zai shiga aljanna tsoho annabi ya faɗa haka ko hadisi ingantacce tsohuwar tukur sai ta zama to budurwa yar atan atan haka shi ma tsoho tukur albaitun nubuwaci girman ku muke faɗa dole mu shiga shauki da jazawa haka shi ma tsoho sai ya zama to tantalelar saurayi da haka duk girman ka kowane ne kai sai da hasan wani sai su a gabanin kare aljanna su ne wanda duk yadda annabi yake so ya sallah duk yadda annabi ke jin daɗin sallah idan ya sujjada yana munajati da Allah zai ya kamata ya dago ya yi tayya amma saboda sun hau gaddan bayansa annabi ya ce ina jin nauyi kan kan dago su wadi su ji ciwo a'a ba zan ba a'a ba zan ba su ne wanda annabi yana zaune yana yana tsaye akan mumbarinsa yana ba. sai ga sunan suna towa suna tafiya dabbo ta yara annabi ya bar kudubar ya bar mutanen baki ɗaya sauko ya riko wannan anan ya riko wannan anan ya ce Allah ya yi gaskiya ya ce ina ma amwalukum auladukum fitna ya ce Allah ya jarrabe ni da son su sai na ga cewa wai kafin su ƙara son na za su gaji dan haka kan su gaji bari su zuwa su maike su la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mun faɗi sai da aliyu faɗi sai da faɗi mun faɗi wannan Allah ba mu albarkacin su abubuwan suna da yawa akan jin mawutu ko shi ma zai shiga cikin zai shiga to ya shiga cikin karatun ya shiga cikin karatun rana Allah ya ba mu albarkacin su sai ya ce lada khalq karbala zurtul husaina tawassul walid al arda min Allah taliba ka isho ya iya waka ya ce ga nan a karbala na zo in zarci imamul husaini amma sai ya jefi tsuntsu biyu da dutse daya tawassulin da walidi kuma ina tawassuli da babansa gashi ina zurtarsa kuma ina tawassuli da babansa aliyul arda ina neman baye baye a wajen Allah sai Allah ya bashi komai da komai domin wa'annan sune kofar manzon Allah ya ce wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hajjin bankwana ku tsaya ku ji na kusan koma fa ga Allah dan haka zan bar muku abubuwa guda biyu nauyaya littafin Allah yayyabo yayyabo yayyabo ga Allah sannan ya ce wa ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah kada kada ku taba mutunci na a cikin alin gidana kada ku taba mutunci na a cikin alin gidana Allah fa ya saboda girman alin gidansa Allah ya saukar da aya su kutun yace ka gaya musu qul la as'alukum alayya ajran illa al-mawaddata fil qurba bana neman duk wannan abin da manzon Allah ya mana ya hana kansa bacci ya fita ya yaƙi aka karya ruba'iyarsa aka fitar mai da jini ya hana kansa hutu amma ya ce ba na neman ladan komai ku so 'ya'yan gidana abin da ya ce kenan ku so 'ya'yan gidana wani malami daga cikin malaman shi'a ya bar ƙasar iran ya zo ƙasar senegal domin ziyara duk gidan malamin da ya zo kowa ya ɗarɗar da shi saboda kun san senegal ash'ariyawan nema na gidi malam amma likancin mafan ta gargajiya in ji wani suke yi kowa ya yadda da shi ya zo shehu ya yi karrama shi ya girmama shi aka zo sallah shehu ya ce jami sallah ba sai labari ya cika kasar senegal ba shehu ya sa ɗan shi a yaji a sallah aka samu masu ƙarfin hali suka suka ce shi wani abin da kai maka aji kari ya ce ku ga ɗan shi ni na gan shi jinin manzo Allah don haka ba ruwa na kan da jinin ne yana yawo a cikinsa wallahi ba ruwa na ka duba ka ga irin wannan soyayya ka duba ka ga irin wannan soyayya lokacin da subhanaka al mashayikh qala billahi jalla wala yansa wani jikan shehu tijara radiyallahu ta'ala anhu yazo kasar Senegal shehu radiyallahu anhu ya tashi daga kansa ina nan cikin ya tashi daga kan kujera ya bashi ya zauna da ya bashi ya zauna aikacin yana yawa da ya bashi ya zauna shehu ya koma ƙasa sharifin nan jikin shehu tijjani yana majalisin shehu yana fasara bai bawa kowa ya fasara ba ya ce jama'a ga shehu ahmad tijjani ga jinin manzan allah nan sirfan yana yana yana majalisi ga bawan gidansu kuma yana musu yana mai tarjama sai da ta taɓa gaya min ta ce wata rana muhammadu habib baban shan umar ya zo daga dakar kasan damun shi ma'aikacin gwamnati ne ya zo gidan shawai radiyallahu anhu hutu kawai wata rana shawai ya fito sai ya ga sai Muhammad Habib ya ɗauki mota yana tukawa zai fita shawai ya ce kin san da nake a duniya ban taɓa nadama rashin iya mota ba sai yau jika mazala yana tuki yau da a ce na iya tuki ai ni zan tuka shi da a ce na iya tuki ni zan tuka shi ina miki cikin wannan soyayya wa karna fi biyu tukunna okay to mun yi shigo to abubuwan ne wasu kurna ma yi tulafi wasu kurna ma yi tulafi biyu tukunna min ayatin lagi wal hikma wa kana mu dai gane cewa ah to abinda za a yi lokaci ya kure jama'a gobe za mu ƙara bayani za mu ɗan yi dajiya akan girman azubanci idan muka yi daji akan girman albaiti ta mai wannan sai mu karanta wannan aya inda muka daidai Allah ya bamu ladan inda muka yi daidai Allah ya ji mana Allah ya bamu lafiya da zama lafiya Allah ya kara wasa da lafiya da zama da rayuwarta ya sanya ya mata idanuwanta a cikin mu ya Allah ya biya mu bukatun mu waɗanda suke neman addu'a wajen mu Allah ya biya musu bukatun su fatiha wa salatu fatiha alhamdulillah rabbil alamin
آمين آمين آمين آمين آمين آمين